أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله يوم الاثنين نوى دوات رمضان watan wannan kan yake so shawwal goma sha ɗaya to goma ko sha ɗaya sashen kudin da babu tabbasawa ga watan shawwal shekara ta 1444 hijiriya wanda ya dace da watan biyar ɗaya da watan biyar shekara ta 2023 miladiya zan mu ci gaba da karatun littafin a sunan na al'imam ibn maja al-qazwini rahimahullahu ta'ala cikin muƙaddimar littafin shi wannan shine darasi na biyar ko na shidda ne balle ka adadin shi ba shi ma na biyar ko na shidda kahin mu fara shi zan mu tashi cikin ina ga cikin shi darasin littafin abinda muka zan mu tashi ne babun fil iman ko babun fil iman babe na tara hadisi na hamsin da bakwai babe na tara hadisi na hamsin da bakwai kahin muhara zan mu karanta abin da ya shahi muqaddima ta al-madkhal ila sunan ibn majah rahimahullahu ta'ala wannan madkhal kowane littafi yana da nashi kutubu sitta ba ma sitta ba kai duk wasu littattafan hadisi duk wasu littattafan hadisi musnad na al-imam ahmad musnad na abin nan na Imam Shafi'i Muwatta Malik dukkan su suna nan yana da su ma a cikin Jawwal yana wasu huddosu dukkan su huddosu zan al-madkhal wanda zai karantar da kai abin da ya shahi littafin sanin sirrin littafin da sanin manhajin malamin cikin littafin shi shine sanin littafi madlabi cikin mabahasa na takwas darajatu ahadisu sunan ibn majah wa hukumu zawaidihi zan mu tashi daraja hadisan da ke cikin sunan ibn majah da hukuncin zawa'ir kin shi zawa'ir hadisan da shi ɗaya ya kawo sauran kutubu sita ba su kawo su ne zawa'id na farko matsalabi na farko darajar hadisan sunan ibn maja ya bayyana mana cewa al-imam ibn maja bai sharɗanta inganci inganci ba cikin littattafan da zai hudo cikin sunan kin shi kuma cewa hadisan shi ga baki ɗaya ba dukkan hadisai bane makabulai abin karba bari cikinsu akwai wanda suna sabawa bangaren inganci wani bangaren rauni kamar yadda muna iya rarraba hadisan da ke cikin sunan ibn maja kamar haka na farko alqismul awwal ma huwa sahihun mukharrajun fi sahihaini aw ahaduhuma hadisan da al-imam ibn maja ya huddo su amma akwai su a bukhari da muslim ko kuma akwai su a bukhari ko akwai su a muslim nan gurin sai ke ce hasabin takharijin a sheikh khalil ma'amun a cikin ɗaba'a shi hadisai 247 ne wanda Bukhari da Muslim sun hudo Ibn Majah ya yi tarayya da su daga cikinsu hadisi 561 Bukhari da Muslim sun hudo su Ibn Majah ya hudo su hadisi 182 wanda hadisan Ibn Majah ne kaɗai wanda Bukhari ya hudo hadisi 504 wanda Ibn Majah ya hudo amma Muslim kaɗai ya hudo su he zama na rubu'in littafi in ka kasa rubu'in sunan ibn maja kashi daya duka bukhari da muslim sun huddo shi kenan kashi uku ne ya sha bambam da su alqismu sani kashi na biyu ma huwa sahihun aw hasan mukharrajin fi ghairihi min sunan al-arba'a wanda yake hadisi ne sahihi ko hasan amma al-imam ibn maja ya huddo shi suna cikin sunan al-arba'a wanda wannan yace adadin hadisan da suka yi tarayya da as-sunan al-arba'a suna ta kamar haka hasbinta tarqimi na Muhammad Fuadu Abdul Baki adadin hadisan shine hadisi 627 hadisi 627 wanda yayi tarayya da ashabu sunan arba'a afwan kai 1519 1519 yayi kismi na biyu wanda hadisi ne sahihi ko hasan ne amma ibnu majah kadai ya huddo shi bukhari bai huddo muslim bai huddo ba sunan al'arba abu su huddo ba sahihi ne ko hasan amma wanda shi kadai ya huddo shi su ne zawa'ir amma sahihai zawa'ir sahihai to hadadin hadisan wannan hadisi 600 627 kama yustafadu min ihsa kama yadda ake fahimta ta ihsana muhammadu fu'adu abdulbaki cikin sunan kinshi alƙismun rabi ma huwa da'ifun da'afin yasiran wanda mai rauni ne raunin shi mai sauƙi ƙismi na biyar wanda mai rauni ne raunin shi mai tsanani kenan wannan su ne a ƙasam ƙismi na shidda ma huwa maudu'un au baɗil hadisin da ya kasance maudu'i ne ko baɗil ne a cikin sunan ibn maja shine daraja ta ƙasa wanda wannan hadisi 900 ne da bakwai wanda ibn maja ya huddu amma aka ɗauka akan cewa hadisi ne mai rauni kismun rabi'i wal khamis kai kismun rabi'i wal khamis kenan wanda da ifi ne mai rauni kaɗan da da ifi ne mai rauni mai tsanani to wannan su ne hadisi 907 amma kismi na shidda hadisi 41 ne wanda al'imam hudu to ina ji 41 wanda suke hadisai ne mawdu'ai na ƙarya ko kuma baɗili kamar yadda za a fahimta a ihsa'i na da'ifu sunan ibn majah kamar yadda ibn kasir yake cewa wa yashtamilu ala arba'atu alafin kullu hajiyadun siwa lisir ibn kasir yace sunan ibn majah ya tattara hadisi dubu hudu da wani abu dukkan su masu kyau ne sai wasu yan kadan wanda an yi magana a kansu afuwan ka a fita da Allah dan minti kadan zan yawa yake cewa wa khulasatul qawlu anna sunan ibn majah tashtamilu ala sahihi wal hasan takaitacciyar magana dai sunan ibn maja ya hada hadisai sahihai da hasan da da'ifi wa ala annal bahis wal mustadall cewa mai bahasi da bincike da kafa dalili da cikin hadisan da ke cikin wa'annan hadisan nashi babu makawa sai yayi bincike da taka tsantsan kuma ka san darajar su kamar da al-imamu zahabi yake cewa wa amma sunan ibn maja amma sunan ibn maja fa innahu duna hazain al jami'aini bai kai wannan jami'in guda biyu ba yana ne sunan abi dawud da sunan nasa'i bai kai su ba darja hadisai musamman sunan nasa'i yana da da'ifan shi kwarai kaɗan ne kwarai kaɗan ne ya ce wal bahasu ala a hadisu halazim bincike dai akan hadisan tilas ne ba bukhari da muslim bane dai in zaka kafa dalili da hadisin da ke cikin sunan dole sai ka san ingancin shi ka samu tabbacin hukuncin shi al-imamu sahawi ɗalibin ibn hajar yake cewa وبالجملة فسبيل من أراد الاحتجاج بحديث من السنن لا سيما ابن ماجه yace a takaice dai duk wanda ke son kawo hujja da dalili da hadisan as-sunan al-arba'a balle ma sunan ibn maja da musannaf na ibn abi shayba da abdurrazzaq wanda su lamarin su yahi tsanani haka nan hadisan masanid duk ɗaya ne to yace lam yashtaru min jam'i sai hawal al-husn khassa bisu shardanta ba inganci ko kuma rauni a takaici ko kuma hasan a takaici dama ba su sharɗa ba irin na bukhari da musulun bane da sun sharɗanta cewa sai sahihi ya ce duk mai hujja akan wannan babu makawa sai ya kasance ahali ne ya cancanci sanin sahihi da hasan wanda wannan kuma ya ce ba aiki ba ne na kowa dole ya duba ittisali sanar da halin marawaita kamar yadda bai da dama ya kawo hujja da hadisan masanid sai ya kiyaye ilimi a kansu inganci ko rashin inganci ya ce wa in kana gayar muta'ahilu da zarki zalika kamar yadda kuma wannan wanda ya kasance ɗalibi ne mai neman ilimi bakin shi ya yi takalidin wani cikin magabata shi kenan kaga hadisi kana binciken shi aka ce alimamu tirmizi ko alimamu wana ya inganta shi ko alimamu albani don albahis wanda amma wanda ya kasance mutakhasis ne cikin ilimin hadisi wannan bai wadatarwa takalidin wani mutum ɗaya ko kuma ka ce da sahahul albani ko hasanahul albani wannan a cikin janibin takhassusi babu wannan wa in kana gairu muta'ahhilu li darki zalika fasabiluhu an yanzura fil hadith ce in ya kasance ba wanda ya cancanci ya san wannan abun bane ya gane yayi dirasar da kanshi to ya duba cikin hadisin in ya kasance wani daga cikin magabata ya inganta shi ko ya hassana shi to kana da dama ka yi takalidin shi ka bi shi ku ta tare in bai samu ba to kuma wannan ko hujja ka kai da shi ka bincika hadisi a sunan abi da sunan ibn maja baka ga cikin magabata wanda yi magana in ka gani yana ciki kuma yana cikin sahih bukhari ko muslim wannan qubiha wa ni'mat amma in ka ga anan yake kadai kuma baka ga wani wanda yayi magana akan ingancin shi ko rauni ba baka da hanyar da zaka dauka kai dalili da shi bai kamata ba yace fa yakunu ka habit dalilin sai kasance kamar mai dokan icce ne cikin dare mai yiwa ya kwaso baɗul ya ce ya yi aiki da shi alhali kuma bai da tabbas bai da hujja fatahul mugis imam sakhawi duka zancen shi ne wannan yace wa min huna daga nan gurin ne zan mu san sako sakon wanda suke ce ma sunan ibn maja da ma wasu su siffanta su da hasan da su abin nan sahihi kamar magana ibn khallikan yace wa kitabuhu fil hadisu ahadu sihahi sitta littafin ibn maja ɗaya ne daga cikin as-sihahu sitta kaga ya kira sunan ibn maja da as-sahih yace wannan kuma dan saboda ashabu sunan al-arba'a ba su sharɗanta inganci ba dukkan su al-imam an-nasa'i shine wanda yake su taharri dan saboda nasa'i yana cikin mutashaddidin fi ilmin rijal to amma duk da wannan nashi ba zaka kira ta shi ba da as-sahih dan bai shar'anta ma kanshi inganci ba wani shi da kanshi ma yake ci yake magana rauni shi yace bari sun yi hukunci akan littattafan hadisan da ke cikin littattafansa da dama da rauni kamar yadda yake sanannen abu ne abu dauda zan ga da kanshi zai raunana kuma wani ma hadis to ina kuma hadisin da ya raunana da kanshi kuma ka ɗauka kai hujja shi asali ma ya kashi dai nuna maka raunin shi ko kuma wani ya kawo shi ma al'imamin nasa'i dai baka bayanin raunin shi yace saboda haka ne Zainuddin al-Iraqi cikin alfiya yake cewa man alaiha wa man alaiha adlaka sahiha faqad ata tasahulan sariha duk wanda ya kira sa da sahih as-sunan al-arba yace sahih wannan sahih ibn majah ko sahih ibn sahih ibn ibn majah sahih abi daud duka wannan yace tasahulanci ne kyarara suyudi ma a cikin alfiya shi yake cewa tasahala allazi alaihi adlaka sahihatan wad-darimi wal-muntaka sun yi sako-sako duwanda suka kira su da sahihai sunan al'arba'a da ma sunan da darimi da almuntaka na ibn al-jaru duwanda muka ga kitabu siyam nashi a cikin azumi to wannan dukansu ba a kira su da sahihai ba a kiransu da sahihai amma nan gurin ibn khallikan ba dan bai san bacewa sunan ba a kiransu da sahihai ya kira su da sahihai ga imamu zarakashi nan zai mushi wannan zai kariya a kan shi ya ce abin da ya sa wanda suka kira su da sahihai sun yi duban al'agalab ne galibin abin da ke ciki sahihai ne amma ba suna nihin babu masu rauni ba nan zan mu takaita kan wannan sai mu shiga cikin abin da ya shahi darasin zan mu tashi babu na tara al'imam yake cewa babun fil iman baban da ke bayani cikin sha'anin imani al'imam ibn maja al-kazawini hadisi na samsin da bakwai al'imam yake cewa haddasana ali ibn muhammadu tanafusi haddasana waki haddasana sufyan an suhail ibn abi salih an abdullahi ibn dinar an abi salih an abi huraira abi salih samman daga abi hurara yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam al-imanu bid'un wa sittuna wa aw sab'una baban imani kofa 60 da wani abu ne ko kuma kofa 70 da wani abu ne yace adnaha ima'atul aza an tariq mafi karancin aiki na imani dauke kazanta ga hanya yace wa arfa'uha mafi kololuwa qawlu la ilaha illallah wa la ilaha illallah sai ce wal haya'u shubatu min al-iman kumya wani yanki ne na imani wannan hadisi nan da al-Imam al-Bukhari da Muslim sun huddo shi kaga wannan ya huddo Bukhari da Muslim sun huddo yace anan gurin abin da yake nihi min al-abwab al-khisan na daga cikin kohohuka kinaya ce gami da kasara dan saboda wannan adadin yana zawa so diyawa ba amma ana nihin takaice adadin ba ba wai ana nihin bacewa dabi'u na imani sun tsaya akan 70 da wani abu ko 60 da wani abu kawai ana nihin iradatul kasara kamar in tastaghfir lahum 70 marra ko so saba'in zuka yi musu gafara mubalaga ce ba wa ana in an wuce wannan al'adar huna la tibara lahu wakila yake cewa alhaya'u nau'ani kumya kashi biyu ce da yace alhaya'u shu'batun min al-iman kenan ana annabi ya sifanta mana imani yana da kololuwa kuma yana da ƙasa sai ga mana kololuwa qaulu la ilaha illallah na ƙasa kuma ya ga mana imadatul azza kenan na tsakiya kuma sauran abubuwa a tsakiya suke sai ya ce kumya tana daga cikin abin da ke cikin imani kumya kashi biyu ce in ji mai sharhi akwai kumyawa da take ta halitta wadda Allah ya halicci mutum da ita kamar kumya ta mutum ba zai hudda al'aura shi ba gaban jama'a da runguma mace gaban jama'a hatta a gwajen kahurai wannan kumya ce wadda suna da ita ta ɗabi'a ce wannan da kuma kumya ta imani wadda za ta hana mutum aikata mummuna don sababin imani kamar zina da shan giya da ma wasu wannan na munanan ayyuka to wannan ta biyin ita annabi yake nihi ba wacce ta farko ba ta ɗabi'a ta ɗabi'a nan ba a cewa tana daga cikin imani don ka sa ta cikin imani har kahuri ya kasance yana da imani don shi ma yana da ita to amma a sababu haya'u ta kumya ta imani wannan ta biyin hadisi na hamsin da bakwai da takwas dai ko ne ne ya maimaita mana da bakwai الإمام كي حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن أجلان wa haddasana amr bin rafi haddasana jarir an suhailu jami'an dukkansu daga abdullah bin dinar daga abi salih samman daga abi huraira daga annabi sallallahu alaihi wasallam an kira shi da abu salih samman ya yana da ruwaya da yawa daga abi huraira dalibin shi ne gag da gag tabi'i ne kuma dan saboda ya kasance mai yake sai da shi yasa shahara da abu salih samman da sun ake rubuta shi hadisi na gaba حدثنا الإمام كتاب حدثنا سهل بن بن أبي سهل ومحمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال كتاب سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يئذ أخاه في الحياة annabi ya ji wani mutum yana ma dan uwan shi abin nan wa'azi cikin kumiya fa qala sai ke ce mishi annabi ya ce mishi innal haya shu'batun min al iman kumiya wani bangare ne daga cikin imani nan malamai suka ce malaman shari'i su tabbatar da cewa annabi a wata ruwaya hadisin ya zuya da'ahu fa innal haya min al iman kumiya ce ta mushi yawa duk abin da zai shi wannan mutum sai ya kyale dan kumiya a zalunce shi dan kumiya a cuce shi hatta kai ta wuce iyaka dan uwan shi ba ya yi kumya ba ne ya rage kumya ta yi yawa ana cuta shi a kanta to sai annabi ya ce shi da'ahu fa inna la ya'shu ubatan min al-iman na gaba hadisi na 59 al-imam yake cewa haddasana suwaid ibn sa'id haddasana ali ibn mushir an al-a'mash na ku nasattin za a gani ku yawa kenan kawai lissahin ni zan yi da na ku ba ku kalli da na ku yawa وحدثنا علي بن ميمون الرقي حدثنا سعيد بن سلمة عن الأعمش عن إبراهيم عن القمة عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة أنا عبد الله وانيني وأنا عبد الله ني كو عبد الله haka ce Abdullahi masu ruwaya daga annabi da yawa ne hmm? eh? ka'ida ce adda kwai da inda ka ga alkama ya yi ruwaya daga abdullahi kawai ibn mas'ud ne don saboda wajen shi yalla zumta eh yawwa shi ne don saboda alkama ya lazumci yana daga cikin ma mun yi almukiza da ku hanya mafi inganci ma a sahu al-ahadisa an abdullahi ibn mas'ud akwai ruwaya ta alkama ya ce la ya rukulu aljannata man kana fi kalbi misqar zarratin min khardalin min kibarin bai shiga aljanna wanda a cikin zuciya akwai daidai da kwayar zarra daidai kwayar zarra ta da ta abin nan ta gadagi min kibarin na girman kai ya ce wala ya rukulu nara bai shiga aljanna man kana fi kalbi misqal habbati khardalin min iman daidai da kwayar zarra ta gadagi ta imani da ya ce la ya rukulu aljanna bai shiga aljanna wannan hadisi ne da muslim ma ya huddo shi abu dauda ya huddo shi da ya ce bai shiga aljanna zan mu fahimta a nan gurin cewa ke imani da girman kai ba su haɗuwa don saboda mummuni ya da kulul janna talbatta zai shiga aljanna tabbas mai girman kai kuma bai shiga aljanna wasu kuma suka ce girman kai gami da hukunce hukuncen Allah wanda shi kahurci ne kanu an ayatuna yastakbiruna suna girman kai gami da ayoyin mu to irin wannan girman kan ake nihi in ana nihin har abada ba ya shiga ba wanda wannan kuma san yi ma al'aya Allah girman kai kahurci ne wasu kuma suka ce kawai girman kai ake nihi amma shiga ana nihin ba zai shiga ba da harko da mun san mummuni cewa zai shiga aljanna tabbas da yace min kibarin bi kasril kafi wa sukunil ba'i zahiruhu yuwafiqu zahiru qawluhu ta'ala tilka darul akhiratu najahu allazina la yuridun ulwa fil ard wala fasada wala allal murad mai yiwa abin da yake nihi da shiga aljanna da harko yake nihi ko kuma ma'ana ta bi cewa ba zai dawwama ba a cikin wuta wasu suka ce girman kai a nan gurin shine a tarafu wa ta'abbi an qabulul haq girman kai kuma da ƙin amsar gaskiya wal imani da imani sai kasance kahurci ne shi yasa aka yi muƙabala shi da imani da kuma cewa ba zai shiga aljanna ba hadisi na 60 al-imam yake cewa haddasana muhammad ibn yahya haddasana abdurrazzaq an ba'ana ma'amar an zaid ibn aslam an aba ibn yasar an abi sa'id al-khudri qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa iza khallasa Allahu almu'minina minan nar idan Allah ya tsirtan mummune daga wuta wa aminu min mujalalati ahadikum suka aminta suka aminta yace fa ma mujalalati ahadikum li sahibihi fil haqqi yakunu lahu fid dunya ashaddu min mujalalati almu'minina li rabbihim fi ikhwanihim allazina udkhilu an-nar yace to fa ma mujalalati ahadikum li sahibihi fil haqq jayayya ta dan uwanku dayanku a cikin gaskiya da zai kasance a cikin nan duniya ba ta tsanani ba gami da jayayyen mummunai da za su yi gami da Allah cikin 'yan uwansu wanda mummunai ne suna tare da su kuma a kiyama sun shiga wuta kamar yadda nan in kana da haƙƙi kuma kana da gaskiya zaka bi mutumin da kuke rikici ka nace kai ta bin shi ya baka haƙƙinka to su ma mummune haka nan su bi Allah akan ƴan uwansu wanda suka mutu suna mummune kuma ga su a wuta tare da kahurai su ta bin su cewa Allah sai an huddo su dan saboda suna da imani ƙara sai ya ce ga ma jayayyar da zasu yi da Allah wannan jayayya ce ta adabi ba jayayya ta huto na huto ba ga hukuncin Allah ba su isa ba su yi huto na huto da hukuncin Allah jayayya ta ladabi ta kamar sun hi karhin abin ƙala yake cewa ya ƙuluna sai ya ce rabbana ikhwanuna kanu yusalluna ma'ana ya Allah ‘yan uwan nan namu tare muke sallah da su, wai su muna ma'ana tare muke azumi, wai hujju na ma'ana tare muke hajji, fa'ad harta humannar kasa su wuta. Fai ƙulu sai ce, iz to ku tahi fa'akar juman arabtu minhum ku huddo duwan da kuka sani. Fai a tuna hum sai su taho wajensu fai a rufu na hum bi suratihim sun san su da surorinsu da huska su daga an ga huska an san wannan wane ne. La ta akulun naru suratihum wuta batta cin surarsu don saboda gurbin wannan sujada. ya ce faminhu man akhadhatu an-naru ila ansafi saqai cikin su akwai wanda wuta ta kai rabin kwabrin shi wa minhum man akhadhatu ila ka'abai akwai wanda ta kai idan sawi idan kafa shi fa yukhrijunahum sai su huddo su fa yaquluna sai ce rabbana akhrajtana man qad amartana akhrajna kai mun huddo wanda ka umarce mu sun mai kudu sannan sai ce kenan wannan a karo na farko sun je sun huddo wanda huskokinsu ba su wuta ba ta cinye ba don saboda wuta ta su bakin kwabli ce bakin idan kafa ne kenan huska bata ci ba an gane wane da wane ne sai su ce ka umarce mu wanda muka huddo mun huddo sun mai kulu sannan sai ya ce akhiru man kana fi qarbihi wazn dinar min al iman ku huddo duk wanda a cikin zuciya shi akwai daidai da awo na zinare na dinare guda na imani summa man kana fi qarbi wazn nisfi dinar sannan ku huddo wanda daidai da nisfin dinare summa man kana fi qarbi misqal habatin min khardalin yace sannan kuma wanda yake daidai gwargwadon komayya ta abin nan ta gadagi daidai kwaya ta gadagi kala abu sa'id abu sa'id yake cewa fa man lam yusaddiq haza duk wanda bai gaskata wannan ba fale ya qara ay karanta inna allaha la yuzlimu misqala zarra wa in taku hasanatan yudha'ifu wa yutim ladunhu ajran azima Allah bai zalunci imani daidai da kwayar zarra in ya kasance kyakkyawa ne nan misqala zarratin min iman Allah yake ni in ya kasance kuma hasana ce kyakkyawa ce Allah sai ya lullumka ta kenan nan gurin babu wanda baya gaskata ba kawai yana nihin gaskata wannan magana ta annabi gashi cikin qur'ani me yasa dan saboda duk abin da annabi zai gaya mana cikin hadisi to mu tabbatar da cewa akwai gaskata abin cikin qur'ani sai dai in bamu gano ba sai kamar yadda yanzu misali wani zai tambaye ka akan wani abu kawai ka bashi hukuncin ya tahiye shi cikin awamun nas ba zai iya gano ba cewa wannan hukuncin da malami bani akan aya kaza ne ko hadisi kaza ne to mu ma haka ne da annabi zai gaya mana magana cikin hadisin shi ko da ba mu gano ba cewa ga gaskata abin a qur'ani akwai shi dai a ciki dan bai gaya mana bane guraren da ya bayyana muna gani kyarara wannan hadisin bukhari muslim ya sun huddo shi wanda ibnu majah ya huddo shi yanzu muka gani akwai hadisan da ya huddo sun huddo nan da yake cewa da surar su yace fa inna lawjaha la yataghayyaru bin nar dan huska wuta ba ta sauya ta dan huska wuta an haramta mata ta ci gaban sujada ya ce mu duba mu gani yadda ya kasance cikin zuciyar wannan muhabba fi duniya so da kauna na duniya mai yiwuwa wannan sun kasance masoyansu ne a cikin duniya sai suka nemi ceto su ceto su shigar da su aljanna mu ga yadda muhabba ta imani ta sa musu sun shiga cikin aljanna amma su ce ya Allah wani da wani tare muke sallah tare muke azumi kuma ka kai shi wuta sai Allah ce je ka huddo shi babu na hadisi na 61 al-imam yake cewa haddasana ali ibn muhammad حدثنا وكيء حدثنا حماد بن نجيه وكان ثقة ثقة عن أبي إمران الجوني an junda bin abdullahi yake cewa kunna ma annabi mun kasance tare da annabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fityanun mu muna samari yace hazarawat samari wanda sai kasance farkon tashi masu cikin karhin su samari wanda suke cikin karhin su shine hazarawat fata allamna al-iman qabla an ta'allama al-qur'an muka karanci imani kafin mu karanci qur'ani sun mata'allamna alquran sannan sai muka karanci qur'ani fazadanna bihi imanin muka ƙara imani da qur'anin nan al-imam al-busairi mai musbahu zajaja yake cewa wannan hadisi ne sahihi rijalin shi duka rijal ne masu inganci bai hakima ya kawo shi suka karanci lamurra na imani na kaza yana daga cikin imani kaza yana daga cikin ayyuka masu warware imani duka suka karanci wannan dadaye su kuma suka karanta qur'ani sai suka gaskata wannan abubuwan da annabi yake gaya musu kenan sai qur'ani ya zama tabbatar da abin da suka karanta ne yake hadisi na 62 al-imam yake cewa حدثنا علي بن محمد حدثنا محمد بن فضيل حدثنا أبي علي بن نزار عن أبيه عن إكرمة عن ابن عباس قال يكي تشوى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زن الله صلى الله عليه وسلم يكي تشوى سنفان من هذه الأمة نوئي بين ونن الأمة ليس لهما في الإسلام نصيب مسلم بس ربوكو دا المرجئة والقدرية دا مرجئة دا قدرية hadisi ne da ifi al-imam al-busiri da fairuz abadi sun rauna nashi duk da albaniya inganta shi ya ce wannan hadisin turmizi ya hudo shi ta wannan hanya ta ruwa ya kasin bin habib ya ce hassan ne garib sirajuddin al-qazwini ya yi intikadi game da almasabi mai littafin almasabi cikin hadisan da ya ce hadisan karya ne akwai wa'annan hafizuddin al-ala'i ya yi raddi a kan shi hakanan abul fadl ibn hajar yake cewa turubisti a cikin sharhil masabi yake cewa as-sinfu nau'un qila al-murji'a wasu ka ce nau'i ake nihi murji'a sune mutanen da suke cewa imani faɗa ce ba tare da aiki ba fayu a khirun al'amala min alƙauni sai su jinkirta aiki gami da wannan gami da faɗa wa haza galɗin wannan babban kuskure ne su a ganin su imani sun tafi akan cewa kawai da ka faɗa da ka furta da baki ko baka aikata mummuni ne kamilul iman kai da jibril duk ɗaya da ka imani kawai kai da kowa duk ɗaya imanin annabi da sauransu kawai wani abu ne in kana da shi kana da shi in baka da baka da ba ƙari ba ragi ya ce lawajen na ashabu milal wa nihal ya ce don saboda mun gani masu rubutu cikin littattafai na aƙida annal murji'a da murji'a da jabariya wanda suke raba aiki aikin bawa zuwa ga kamar ga aikin shi kamar jamadat ne jabariya kuma suka saba makadariya aka sa musu jabariya don su murji'a suna cewa yurji'una amrallah suna jinkirtar da lamarin Allah suna aikata kaba'ira suna tahiya gami da jinkirtawa sako sako kamar yadda kadariya su kuma sun tahi tafaridi wuce gona da iri dukkan su dai suna gaba ta wuta gaba ta hallaka kadariya su an nasaba su zuwa ga kadara ne dan suna cewa Allah ma bai san kadara abin da ke faruwa ba dan adam shi yake halittar da ayyukan shi wa naqalu zalika yace suka kore kadara Allah akan wa nafau zalika wa laysa lahum nasibun fil isra a musulunci ba su da rabo rubbama yatamassaku bihi man yakfuru al fariq yace mai yiwa diyawa wasu wanda suke kahurtar da kadariya suke kahurtar da murji'a za su yi riko da wannan hadisin amma ya ce magana ta gaskiya ba a gaugawa zuwa ga kahurtar da wasu daga cikin masu nasabuwa zuwa ga musulunci matukar da tawili ne in dai ba sun yi wannan ba da zaɓen kahurci kuma sun yi iya ƙoƙarinsu wajen neman gaskiya ba ta tabbata gare su ba sai kuskure da muguwa fahimta da jahilci da ijtihadi mummuna ya kai su zuwa ga faɗawa ga wannan aƙida tasu wannan magana da ya faɗa mu haƙiƙu cikin malamai ita suka tere saboda kiyayewa hudda musulmi cikin musulunci ba ƙarami ba ne hadisin da zaka dogara ka cewa na kahuri ne yanzu na ka gani kadariya inda a so ne na dacewa na sunna na daidai da rai zai so a ce sun kahurta a ce kahurai ne haka murji'a to amma hadisin da ke bai da inganci ba a dogara da hadisi mai rauni wajen kahurta wani ba zaka rike shi ba yana da mugun rauni da ifin jiddan ne kuma ka ce ka kahurta su akan wani saboda tahiya akan cewa sun kahurta abu ne da ke bukatar binciken sha'aninsu turi bishti yake cewa wa sawabu Allah ya tasara ila takfiru ahlul qiblatayn yace abin da ke daidai ka ai gaugawa zuwa ga kahurta wanda suke masu kan musulmai ga baki ɗayan su wanda suke da tawili suka hau bisa kuskure dan saboda ba sun yi bane dan zaɓar kahurci kuma sun yi iya kokarin sojan samun gaskiya kuskure ne suka yi ya ce wannan magana da ya tafi ita ce muhaƙiƙuni cikin malamai suka ta don kiyayewa saboda hudda mutum cikin musulunci ba ƙaramin abu bane ya ce laisa lahum fil islam nasib majral isha'a fi bayan su'i hazihim wa qillatu nasibuhum min al islam cewa ba su da babban rabo cikin musulunci ko da inganta haka za a fassara shi ba ana nihin sun kahurta ba yace salahiyatu hadha al hadith al zilal bihi fi al furu'i nazarun yace a kawa hujja da irin wannan hadisin da irin wannan hadisin in muka bi sanadin shi ko cikin baban fiqihu ba zan mu yarda akawo hujja da shi ba saboda raunin shi mai kwari ne to kuma ina baban aqida wanda ake neman hadisi na tabbas yace fa kaifa yusufu tamassuku bihi fi takfir ya za a yi mai riko da shi wajen kahurtar da wasu murji'a ismi ne na arja'atu al'amra bil hamza wa arjaitu da ya'un arja'atu ko arjaitu ai akhartu shine jinkirta al'amari murjauna li amrillah akhuna murjauna li amrillah su jinkiri ne game da lamarin Allah firqa ce daga cikin firqa na musulunci wanda sun kudurce cewa la yadurru ma al-islamu ma'asiyya in dai kai musulmi ne aikin sabo bai cutarwa har abada kama yadda la yanfa'u ma al-kufr da'a wannan kiyasi ne suka yi ai mun sani cewa la yanfa'u ma al-kufr da'a ko matukar mutun yana kahuri a gobe kiyama in an je ayyukan nan nashi da yayi ba za su amfane shi ba ciyatar da marayu da wasu abubuwa da na alheri kahuri gobe kiyama ba sun mushi amfani ba to sai suka yi kiyasi akan cewa to janibin guda shi ma to shi ma mummuni matukar yana da imani aikin sabo jan giya da zina da mai duka ba su bata mashi imani in ya je kiyama ba su cutarwa kowa ya abin da yake so in dai kana da imani kau ka tsira shine murji'a kin da sun yi kudirin cewa azabar su ba a je an jirkinta ta wasu sun ce sune jabariya suna cewa bawa kamar kamar sandararren abu ne bawa da icce duk ɗaya ne yadda iccen nan iska tana kada kalabe da zabi iska take kada shi wajen da ta ga dama to shi ma mummuni haka ne kadar Allah take kada shi wajen da ta ga dama ba za a kama shi ba akan wannan abun zan mu gansa a cikin akida suna bukatar abun nan yace a takaice dai wannan hadisin ba a hujja da shi wajen kafurtawa hadisi na 62 al-imam yake da uku haddasana ali ibn muhammad haddasana wakiu an kahamas ibn al-hasan an abdullah ibn buraida an yahya ibn ya'mar an ibn umar an umar yake cewa kunna julusan inda nabi mun kasance a zamanin wajen annabi sallallahu alaihi wasallam faja'a rajulun sai wani mutum ya zo shadidu bayad siyab mai tsananin horatuha shadidu sawad ra'as mai tsananin bakin gashin kai la yura alaihi asru safarin ba ga alamun tahiya tare da shi wala yarfu min nahar ba wanda ya san shi tare da mu fajalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam ya zamana wajen annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin arba'un hadisi ne fa asnada rukbatahu ila rukbatihi ya jingina guyuwa shi zuwa ga guyuwa annabi wa wada a yadaihi ala fakhizai ya aza hannun shi bisa cinyoyin shi bisa cinyoyin wa cinyoyin shi mutuna mun ganshi a cikin darasin arba'una hadis dan saboda baya cikin ladabi ya aza hannun shi bisa gwiwa annabi sallallahu alaihi wasallam dan ya zo a matsayin dalibi ne mai neman ilimi sun makara yace ya muhammad mal islam har zuwa karshen shi ne ya ce al'imanu an tumin har zuwa ƙarshen hadisi wanda yake mun riga mun san shi mal masaulu habi alamin sa'il qala fama amaratuha alamun tashin alkiyama an tara al-hufatul urat al'ala ri'a yace an tara al-hufatul urat an talid al-amatu rabbataha qala wa ki'u yani an talid al-ajmul arabu shine gwarawa su ayi larabawa wa an tara al-hufatul urat al'ala kaga a cikin nan mun samu ƙari fasarat an talid al-amatu rabbataha waki'u malamin al-imamu shafi'i ya fassara shi da an talid al-ajmu al-arab wa an tara al-hufat al-urat al-ala ri'a ash-sha'i wanda suke tsarece ba takalmi matalauta ri'a ash-sha'i masu kiwon dabbobi ya tadawaluna fil bina suna tsawaitawa cikin gini sun makara sa nake cewa falakiyani nabi sai annabi ya game da ni ba da salasin bayan kwana uku a can babu maliyan kin nan maliyan kin salasul halin ne faƙala sai ke cewa kamar da muke cewa kullum haɗa hanyoyin hadisi shi yake huddo maka fahimta a ƙarƙashin wannan hadisin magabata dama suna cewa limamu ahmad ne in manta ba yana cewa babi idan ba a haɗa hanyoyin shi ba har abada ba a fahimta shi duk wanda zai ɗauko masalan hadisi ɗaya a cikin sahihar bukhari hadisi ɗaya kawai daga ganin shi ka ɗauke shi ka ga cewa wannan hadisin bar ka ɗauko ka gina hukunci ƙarƙashin shi a ba haka na ake ba duk hadisan da suke magana kan wannan abun sai an tattaro su an gama su guri ɗaya a musu dirasa guda shi yasa mun kasance muna da ƙaramin sani sai mu ɗauki hadisi ɗaya mu ga mazhabin malikiya ya saba mishi ni ta ce nan malik ya saba mu hadisi kai kuma hadisi ɗaya ka gani shi kuma bayan tattara su su arba'in su hamsin ya yi dirasa sai huddo natija a kai kai kuma da kaga an saba ma ɗaya sai ka ga cewa ya saba ma hadisi ko kuma al-Imam Ahmad ko Ahmad bin Hanbal ko al-Imam Abu Hanifa gashi nan kyarara to amma in ka gani aka hada su aka warware maka su kai da kanka zaka san cewa bai saba ma hadisi ba to wannan shine dole a kalkashin mutum in zai hukunci da hadisi in ya san ba yayi haka ba gwada ma ya zabura kalkashin malaman fiqh ya labe da su abinda suka ce ya ce haka na amma daukan hukunci kalkashin hadisi ba karamin aiki bane sai an haɗa hanyoyin gabaki ɗaya ji mu ƙara na tulmarwiyat in falabistu maliyan ta gani eh kama a ran nan kin ne ko ba nan bane watsewa akai daga majalisin sai bayan kwana uku annabi ya ce wannan mutumin da ya zo ran nan shekaran jiya wacce kun san wane ne ne da aka aka yi hirar ya gaya musu ba a wannan nafsin zaman bane sai ya ce zaka jibrilu atakum yu'allimukum ma'alim dinikum jibrilu ne zo yake karantar da ku ma'alimu dinikum kaga nan yace ma'alimu dinikum alamomi na addinin a cikin wannan zaman shi wannan irin wannan dan kuskuren duk da a cikin kuskure ma fahimtar hadisi akwai hatsari amma shi irin wannan hatsarin shi karami ne in an kwatanta da hatsarin da aka gina wani hukunci a kalkashi aka watsa shi a kalkashin wannan hadisin kuma daga baya ta tashi shi ne babban matsala ma wannan ita ce babban matsala ita ce babban matsala yanzu inda a ce wannan hadisin zaka koya ma yara zaka koya ma wani ka karanci jami'ul ulum wal hikam ibnu rajab Allah mishi rahama ya mishi sharhin da ban taba ga kamar shi ba kuma ya sauke haƙƙin akan arba'unan nawawiyya inda zaka bi shi ka karance shi gaba ɗaya to wannan zai kasance ka san komai bisa haske zaka je kana bada hadisi ba ciki dan wannan a farkon abin da ibnu rajab yake in ya kawo hadisi sai ya kawo maka hanyoyin takhariji abin da aka san takhariji sai ya huddo shi gaba ɗaya wannan hadisin akwai kwatankwacin shi a cikin sahihi muslim amma ya zo da saɓani shi kaza ya zo da shi a wajen kaza kaza ya zo a wajen kaza lafazi na kaza shi kuma kaga nan gurin ta atakum yu'allimukum dinakum nan ku ta ma'alima dinikum duk sai ya bayyana maka yanzu nan gurin ma in ka dauka wani yana karanta koya ma yaran shi amma shi ta yu'allimukum ma'alimu dinikum mai ka ce yayi kuskure yayi kuskure ba haka hadisin nan yake wa ya ce la ta ji'alu a nan cikin sharhi wannan hadisin muslim ya huddo shi al'imam yake cewa amma wannan hadisin musani cewa bukari bai huddo wannan hadisin ba muslim ya huddo shi ya ce da yake cewa ya muhammad ya ce mai yiwa nan gurin ya zo ne na kalubin ma'ana wanda suka kawo ne suka cirato da ma'ana amma a kira annabi da cewa ya muhammad allah ya yi hani la ta ji'alu du'a a rasu da bayani kuma ka du'a ibadikum ba'ala allah ya hana ka ce ya muhammad wasu suka ce wannan khitabin da Allah ya ce kakku kirayo annabi da sunan shi makhsusin bi bani adam da yan adam ake mala'iku ba aza musu ba wannan shi ko wannan mala'ika ne yace wa yuridu anna amma nan gurin raddin da za a yi cewa jibril ya sabko ne ai dan karantar da al'umma ba ya faɗi abin da ba shi yake bance shi ban da su ba ya ce ya muhammad ba ko da shi ya halitta gare su su mala'iku gaban jama'a mutane ne ba ya mushi khitabi ba da abin da an hana sai yace ya kasance wasu suna karfafa wannan tawilin fa inna nida'u fihi bi ya rasulullah ya zo cikin wata ruwaya cewa ya rasulullah hadisin da zai zo nan gaba ya rasulullah ce ba ya ya muhammad ba da yace mal imani menene imani ce da imani da musulunci kalma ce guda biyu wani lokaci suna zawwa a game fa akhrajna man kana fiha min almu'minin fa ma wajadna fiha ghayra baitin min almuslimin kaga muslimin da mu'minin duka abu ɗaya ne ake nihi wa taratan yutlaqul islam wani lokaci musulunci zai zo ana nihin miƙa wuya na zahiri imani kuma miƙa wuya na cikin zuciya qalatul arabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna nan imani na inkiya da kawai suka yi ba imani na sallamawa ta zuci ba nan da ya aza hannuwan shi kamar yadda muka yi bayani mun yi magana bisa kan wannan fakhizun nabi bagawi ya faɗa haka shi kawo wannan magana وهذا نقل من رواية ابن خزيمة من رواية النسائي يا محمد كراهة داء باسمه في حق الناس لا في حق الملائكة كما يدى مكي مغانا نعم منا دبابي أكسا نعم بحديثي نوي سورة عند masu matani ni bana gane ba in yana da tsawo sai mu tsaya nan don saboda muna son mu samu na da can a yi alama kawo bus eh a cikin baban goma a wannan darasi ne guda ba ni bikin da yi alama a guda kenan na sattin da nawa ne zan mu tashi na wannan 64 ne zan mu tashi a wannan anawa da naka kenan kuma 63 nan gurin wani abu kamar yadda dai don musan cewa a cikin sha'anin karatu muna da tsarirrika da dama muna da tsarirrika da dama wanda in muka bi su a hankali yau da gobe yau da gobe an kwanannuka ne masu yawa nau'i nau'i na ilimi masu yawa ko babu mutaradifat wannan kawai zan baku shine kamar publicity don mutum ya san cewa gaba za a sa shi abinda ake cewa mutaradifat a cikin luga ta larabci kalma ɗaya wadda ma'anoninta tana zawata kalma ɗaya ce kaza ne sunan shi kaza shine kaza shine kaza to akwai wannan tazkiratul huffaz cikin ma'arifatul mutarafidu min al-alfaz baiti wajen 200 da wani abu yana kawo mana abin nan mutaradifat kalmomi masu abin nan ba kalma ɗaya ba da ma'ana da yawa kalma ɗaya ce eh ba kishiya ba shi kuma al'adadad ne ba shi ba shi ne al'adadad abu ɗaya ne mai suna da yawa abu ɗaya ne mai suna da yawa shine mutaradifat da dama yanzu nan misali a baiti na 144 yake cewa ka zauji ba'alun wa halilun wa arif ma tsabi man wasafar rijalu tasharraf kalma azzauju tana ana kiran shi miji ana kiran shi da alba'al ana kiran shi da alhalil wanda kuma a cikin sunna da hadisai suka gansa da dama yace ka khalisun makhadun misasun ju'ila wa mislu namamin buzurun nabraji khalis mahad misas duka abu ɗaya ne ma'ana ɗaya ce ya ce ka shaikun silbun kil'imun wahimun kalkaɗa'i kuljubbun wabattun hasamun duka wannan kalmomi da larabci shaikun yana ɗaukan wa'annan abubuwan abubuwa da dama wanda kalma in ka ganta masalan nan yake cewa ka rahamatin ta hannan wa ra'afa shafaka adafin hanunun rikka duka wannan abu ɗaya ne a rahama da alhanun da arra'afa da shafaka da adaf da hanun da riƙa duka abu ɗaya ne duka abu ɗaya ne kal'afu gufranun tajawuzun kaza iqalatun igda'un wasafhun habbaza kama al'afu rangwame da gufran duka abu ɗaya ne da tajawuz duka abu ɗaya ne da iqala zobabewa au uqila fa qallama salima miksar au uqila lahu asar inji mai muqama wasafahun fasfah safaha kawai igahara fa'afu to haka ne yake kawo su da dama baiti 211 ne yana kama taradifat cikin larabci kalmomi guda wanda a gaba insha Allah ta'ala zan muke da niyyar sa shi mu abin gakin shi